الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwana musulmi na wannan gari mai albarka garin argungu garin a babban malaminmu uba kuma jagora sheikh abubakar giro argungun allah ya masa rahama allah ya gafarta masa ina fara miƙa ta'aziyya ga al'umman wannan gari da ƙungiya da iyalan malam da almajiran malam da 'yan uwansa na jini da na zaman gari da na kusa da nesa Allah ya kai masa ladansa kabarinsa yau na tabbatar da yana garin nan yana raye da da shi za a yi wannan karatun fatanmu ya rabbana ka yafe masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka yi albarka wa iyalinsa kamar yadda malaminmu ubanmu ya faɗa jagoranmu sheik professor mansur sokoto ya gabatar da ni ɗalibin shi ne bai kamata in yi wa'azi a gabansa ba ta ba bayan da zan yi tun da ya bani umarni ni kan na so a ce shi zai wa'azin in zauna a saurara ranar ta amma ina ƙarƙashin umarni mun haɗa wannan munasaba ta walima ta wurin hajiya zainab suleiman jarman kebbi jarman kabi da cijin arziki mutumin kirki Allah ya masa albarka Allah saka mai da alkhairi da ya sunanta wannan sunna a wannan gari ta yada da'awa da karantar da al'ummar mata da mazan ma gaba daya da da'awa ta musulunci wannan munasaba ta auren 'ya'yansa da za a yi muna addu'a shi ma Allah ya sa albarka ya ba da lafiya zaman lafiya da mijinta malam sabiu shaibu dukansu Allah ya zaunar da su lafiya muna kuma fatan alkhairi muna fatan Allah ya zaunar da su lafiya ba su rai ta gari insha Allah maudu'in da zan yi magana a kai a gurguje a dan lokacin da aka bani sunan maudu'in shine a ke kaɗai gayya an buga an barki Allahu Akbar kun ji sunan maudu'i ke kaɗai gayya an buga an barki duk matar da take so ta zama ita kaɗai gayya a gidanta kuma a buga a buga a daka a daka haka a ganta a batta Allah ya miki albarka to yau akan ki za yi magana za mu faɗi sifofin da mace da za ta zama ke kaɗai gayya a buga a barki a gidan mijinta insha Allah saboda wannan amarya ta ji me ya kamata ta shirya wa kanta a wannan sabuwar rayuwa da za ta shiga insha Allah ta baraka ta'ala abu na farko duk matar da take so ta zama tana da wannan sifa to ta ji tsoron Allah a cikin gidan mijinta babban nasara a rayuwar dan adam shine ya sa Allah a cikin sha'aninsa kuma ya zamanto da gaske din Allah shine a gabansa kai ya zama yana kiran Allah a baka amma a aikace kuma ba Allah a cikin shi aikin aikinsa da haka idan kina so ki samu ci gaba ki fara jin tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah fa huwa hasbuhu Allah ya isan masa Allah zai kare shi wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa mana ki dogara ga Allah shine zai baki shi zai hana ki shi zai ɗaukaka ki shi zai sauke ki shine mai bada lafiya shine mai bada matsayi shine mai kaza mai kaza duk abin da ka sani Allah ke yi haka idan Allah ya taimake ki zamanto Allah ne a gaban ki insha Allah gidanki zai kyau kuma zaki rayuwa mai daɗi sannan sifa ta biyu shine ita ce matar da take zaɓar miji saboda addininsa da aƙidarsa ba matar da take zaɓar miji saboda kuɗinsa ko mulkinsa ko sarautarsa ko abin duniyarsa ko abin da ya mallaka ba duk wacce ta zaɓi miji saboda abubuwan duniya to za ki zo ki shiga gidan auren kuma ba lalle ki samu abin duniyar ba idan kina so ki tambayi wasu mata da suke rayuwa a irin gidajen da ake tsammanin za a ji daɗin sin suna jin daɗin duk rayuwar da tsoron Allah bai ratsa ta ba duk rayuwar auren da ba a sa Allah a ciki ba a waje dai a fili haka za a yi sha'awar abin za a ga ana so za a ga kamar ana jin daɗi ne amma ita wacce take rayuwar ta san irin kudatta da take ɗanɗanawa gidan da yawa suna nan masu tari yawa Allah shi ya barwa kan sani irin rayuwar da suke sai dai a ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim dan haka ki sa Allah sai ki samu nutsuwa kuma ki zaɓi miji don Allah manzo Allah ya ce idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu idan yazo muku wanda kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'arsa ku aura masa yarku iyaye na mata kun ji abin da annabi ya faɗa ku kula da addini ku kula da ɗabi'a wanda yazo neman yarku yana da addini wanda yazo neman yarku yana da hali wani za ki ga a zahiri yana da addini amma halinsa ba da kyau ba da mutunta mutane bai yi aiki da addinin nasa ba ɗabi'arsa ba ta da kyau mutum ne mai mummunar mu'amala mahaifiyarsa ba ta jin daɗi da shi maƙotansa ba sa jin daɗi da shi ƙannansa mata ba sa jin daɗi da shi amma kuma ga dogon gemu yana da shi wataƙila wataƙila ga zuwa masallaci to kun ga bai da khuluk wannan ya nuna a zahiri yana da addini amma halinsa bai da kyau wannan idan mace ta shiga hannunsa zai wahala ita da haka sai ku rinka aunawa addini wal khuluk haka manzo Allah ya ce addini da kuma wato ɗabi'a illa taf'alu in ba ku yi haka ba za a samu fitina a bayan ƙasa da fasadi mai girman gaske yau wanda shi ne rayuwar da mata suke yi ta wahala rayuwar matsi rayuwar wayo Allah ni yasu na shiga uku rayuwar ba daɗi rayuwar damuwa rayuwar hawan jini rayuwar ɓacin rai yau da za ki tara mata ɗari ki bi su kowace ta miki bayani shin dan Allah kina jin daɗin zaman aurenki in ka ci sa ka samu goma ko ka samu ashirin za su ce masu ɗari bisa ɗari suna jin daɗi ko saba'in bisa ɗari ko sittin bisa ɗari sauran wallahi dukan su wayo Allah mun shiga uku suke yi wata tana cewa wallahi auren nan da ba dan Allah ya ce a yi shi ba wallahi da ba dan addini ya ce a yi shi ba ba zan yi auren nan ba haka wata ta faɗa saboda me ta ga an yi wa wance kaza ita ma an mata kaza wance ma an mata kaza labarin ba shi da daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke kaɗai gayya an buga an barki ita ce matar da take son mijinta so na gaske tuhibbu zawjaha hubban haqiqiyyan matar da ta nuna wa mijinta soyayya matar da ta nuna wa mijinta ƙauna ba wai ana son sa wato dan duniya ba hubban yatarafa'u an ragabati ad-dunyawiyya soyayyar da ba ana yin ta ne dan bukatun duniya ba soyayyar da ba ana yin ta ne dan me ya bani ba in so shi me ya hana ni in zage shi ba a'a ina son sa ne saboda in na so shi ne masa da'a da biyayya soyayyarsa za ta kai ni gida aljanna da in kina so ya ke baiwar Allah auren ki yi daɗi ki fi ƙarfin mijinki ki mallaki gidanki to ki nuna mijinki ƙauna gaba da miji fada da miji iyayya da miji ba abin da yake gadarwa sai wahala ga ya mace ke ce a ƙar ke ce ƙarama الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله Allah ya ce namiji shi ke gaba da mace yaya za a yi akuya ta ce za ta yi fada da kura ya za a yi akuya ta ce za ta yi fada da giwa yaya za a yi tinkiya ta ce za ta yi fada da zaki yaya za ki kulla fada da gaba da mijinki yaya za a yi kiyashi ya yi fada da kaza ya za a yi kiyashi ya yi fada da maciji ai bai zai yi ba da haka da yawa yau daga cikin mata matsalar da kuke fama da shi shine kuna taro fadan da ya fi ƙarfinku ki zo baki a zaman lafiya da mai gidanki ya zo ta gana miki azaba ya ta wahal da ki kuma daga ƙarshe ki je iyayenki su ce bi ba sai haƙuri rayuwar aure sai haƙuri wata ta zo ta ce baba duka na yake ya zage ka ya zagi mama ya dake ni ya mun kaza ya mun kaza sai baban ya ce da ita akwai matsalar ci na safe ta ce a'a akwai na rana ta ce a'a akwai matsalar asibiti ta ce a'a akwai matsalar wurin zama ta ce a'a baba akwai matsalar biyan kudin makarantar yara ta ce a'a ya ce uwa ki na ce tashi ki ba da guri kukan daɗi kike yi ki je in ya gama dukan ki ai wata rake ce sarauniya a gidan ku duba irin hukuncin da iyaye suke yi wa ‘ya'yansu ana gana musu azaba a ce miji yana duka miji yana zagi miji yana wulakanta mace amma wai uban yarinya ya zo ya zage ta ce ta ki koma kukan daɗi kike yi wai saboda ba ba matsala abinci ba matsala abin sha ba matsala kaza me amfanin abinci da abin sha ba kwanciyar hankali me amfanin abinci da abin sha da wurin zama mai tsada a zagi iyayenka a zagi ubanka a zagi mahaifiyarka me amfani wallahi ya kamata iyaye ku ji tsoron Allah ku kula da hakkin ƴaƴanku ku taimaka musu Allah kyalle wannan mijin a kira shi a yi masa faɗa kai zaka ji daɗi in ta zagi naka uban kai zaka ji daɗi idan ka ta zagi taka uwar a'a to kai ma ka daina zagin nata uwar ta ta uwar ko na ta uban to yau rayuwar da ake daga ƙarshe duk abin da miji zai zo yi wa mace wallahi duk kukan da zaki in kin je gida da ƙarshe cewa za a yi tashi ki tafi ki haƙuri ki je ki bi mijinki to yaya za ki taro rikici ai gwanda ku yi sulhu wallahi da ka zo kana mun azaba gwanda in sanya za mu yi mu zauna lafiya da kai kawai tunda na san ba zan samu goyon baya a wajen iyayena ba yau abin da ya fi damin iyaye ba sa son su ga yarsu ta zama bazaura ko ma wanda bala'i take fuskanta gwanda a ce yau tana gidan mijinta tana zama aure akan ta zo ta yi musu zaman zawarci a gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau abin da ya damu iyaye su samu su sarrafa 'ya'yansu a maza maza a aurenta budurwa ce ta fara cika ido ta cika gida ta mamaye gida kawai a ɗauke ta a daina ganin ta a gidan a ce ta yi aure gidan da daɗi inda za ta je ba daɗi wallahi galibi iyaye ba shi ne dame su ba wata yarinya ta ce malam wallahi iyaye na kamar neman kai suke da ni zagi dan uwanki ba za ki kawo manemi ba to wallahi na auren da ke dan a uwarta ta zage ta banza kin zo kin zauna kin ki ki kawo saurayi ta ce malam saurayin nan yalan bello ne da zan je in saye shi a bakin titi bai zo ba iyaye suna miki bala'i kawaye suna miki bala'i wallahi abin da iyaye suke ba daidai ba ne na takura wa 'ya'yansu a zagi yarinya a ce wai sai ta zo da mijin aure wai mijin auren nan kam wai a titi ake kasa shi ne a je a saya mijin auren ba sai an tsaya an nutsu an darje ba ake zaba to ba sai Allah ya kawo ba to ya za a zo ana zagin yarinya ana korata har ma ta je ta ɗauko wanda ba son sa take yi ba ta zo ta yi auren a zo auren bai yi daɗi ba a zo ana wayyo Allah da ya su fata na iyaye kuna jin faɗakarwar da ake yi fata na iyaye za ku yi ƙoƙari ku gyara wannan kurakurai da kuke aikatawa wajen cutar da 'ya'yanku musamman waɗanda ba su yi aure ba a matsanta musu sai sun zo da saurayi a dole dole da daɗi ko babu daɗi ke kaɗai gayya an buga an barki ita ce matar da take mai cika alkawari ga mijinta mai cika alkawari ga miji kamar ya mai cika alkawari ga miji ba ta sabawa mace ce mai biyayya mace ce mai da'a ba ta da cin amana ba ta da ha'inci ba ta da yaudara ba ta satar kudin kayan miya ba ta satar abinci ba ta ba ta ba ta duk abin da za ta cutar da mai gidanta ba ta yi zaujatun wafiyatun mace ce mai sanin mutunci mace mai sani ya kamata tana kiyaye mijinta tana kiyaye dukiyar mijinta tana kiyaye shi yana raye ko kuma baya raye tana kiyaye shi yana gida ko ya bar gida tana kiyaye shi a duk lokacin da ya ce a yi za ta yi khairun nisa'i in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama man idza abarta ata'atka wa idza nazarta ilaiha asarratka wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malika mafi alheri a cikin mata ita ce matar da da an bata umarni tana bi mafi alheri a cikin mata ita ce matar da da mijinta ya ganta sai farin ciki sai ji daɗi haka kike idan mai gidanki ya ganki yana jin daɗi da farin ciki haka kike idan mai gidanki baya nan kina kiyaye masa amana haka kike idan mai gidanki ya ɓata rai kina zuwa kina ba shi haƙuri kamar yadda matan sahabbai suke yi su rungume mai gidansu ta sumbanci kafar mijinta ta ce yau ba zan yi bacci ba sai har ka yadda da ni kin taɓa gaya mai gidanki haka tun da ranka ya ɓaci yau ba zan yi bacci ba yau ba zan ci abinci ba sai na ga dariyarka sai na ga murmushinka sai na ga kaza ɗinka haka kike in ba haka ke ba to ki gyara da kamata kwarai ita ce mai kiyayewa mai kulawa tana kula da ainihin 'ya'yan mijinta tana kula da dukiyar mijinta tana kula da duk abin da mijinta ya mallaka ba ballagazan mata ba ba mace mai mugunta ba ba mace maƙetaciya ba ba mace mai hassada ba ba mace mai mummunan ɗabi'a da mummunan hali ba mace ta gaba ita ce wacce take kiyaye alfarmar aure ina gaya miki in kin yi wannan shine za ki riƙe gidanki za ki mallaki mai gidan za ki mallaki danginsa za ki mallaki makota wallahi dole a buga a kyale ki ba wai wance ta rike boka ba ko shedan ta rike insha Allah sai ta barki mai gidanki zai soki mai gidanki zai kaunace ki mai gidanki zai zai yi da ke ba zai watsar da ke a ce yau baya yi da ke ba ita ce wannan mata wacce tana kiyayewa dukkan alfarma ta wuri kuma tana kiyaye sirrin mijinta sannan kuma ba ta barin wani ya shigo harkar aurenta da rayuwar aurenta da mijinta waɗannan abubuwa suna da muhimmanci mata kula da shi abinda nake nufi da kiyaye alfarmar aure ya ku iyayena mata na wannan gari mai albarkar argungu wallahi yau daga cikin abin da maza suke kuka da shi mata nawa ne yau suke kiyaye amana aure mata nawa ne kina da mijinki kina hira da wani kina da mijinki kina da wanda yake ɗauke miki kewa wai yau mata ana ma ka san besti ka san besti eh to ka gode wa Allah da baka san besti ba amma yanzu da na tambayi wannan za su gaya maka why besti wato yau mata malam a gidajen suna zama aure wai suna da wani wai besti abin da ake nufi da besti daga best ne ma'ana wanda ya fi mun kowa amma wallahi ba mijinta ba ne wani masoyi ne a waje besti kuna zare min ido kun fi ni sani kuna sane besti a wajen mata yau shine wanda in mijinta ya bata mata rai shi za ta kira a waya ta mai kuka ya rarrashe ta besti shine wanda yau in ta ƙi cin abinci ba wanda ya isa ya sa ta ta ci abinci sai shi besti shine farin cikinta besti shine mai ɗauke mata kewa besti shine abokin shawara na ƙarshe kamar yadda wasu kuma suna da boyfriend boyfriend tana fada aurenta amma tana da aboki namiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wallahi mata in ba ku gyara wannan dabi'a ba wallahi ranar da kuka gamu da Allah labarin bai zai dadi ba maza suna kuka malam bata damu da ni ba malam tana yawan yi mun fushi malam kaza wallahi aran mu akwai wanda take faɗa cewa ko alakar aure ta zo yi da mijinta in bata tino wancan ba ba ta jin daɗin alamar aure a ranta sai ta sa wa ranta cewa da shi take kwance Allah ya isa cin amana ha'inci zamba cikin aminci yaudara wani yana bacci cikin dare ya nemi matarsa ya rasa ya laluma ya laluma sai ya jiyo ta a falo ta kunna wuta ta yi wanka ta saka kayan bacci ta shafa kayan kwalliya da kayan ado tana video call tana hahaska jikinta tana ɗaɗɗauka tana dariya ya ce lokacin da suka kwanta da daddare cikin fushi da ɓacin rai suka kwanta amma yau ga video call tana yi da wani tsohon saurayinta ya za ku samu zaman lafiya a gidanku wani ya kama matarsa tana tura mai account number wani yana turo mata kuɗi da ta shiga talauci ga mai turo mata wannan shine abin da nake nufi da alkhiyana azzaujiya cin amana ta aure da yau wasu mata suke wa mazajensu duk wanda ya kuskura ya auri matar da tana kula wani ko bayan a gidansa yana tare da ita tana alaka da wani to ta gama kashe shi faqad zabahathu bighairi sakin ta yanke shi tilas ba tare da wuka ba tsakani da Allah mun tara ku a nan ne don mu gaya muku gaskiyar abin da ke faruwa shin amanar aure ta yi yawa hira fa wallahi akwai mijin da ya ce wallahi mala in tana so ta bakanta min rai sai ta ɗauke waya kawai kira tana kiran samarinta mutum ya kwana biyu ya aka yi akwai wanda ya kama matar tana chatin da wani yana tambayanta yana cewa ya mai gidan da ke tace dan iska yana can yayi bacci mai gidan ne wai dan iska iyaye kuna da aiki a gabanku kuma wannan wayoyin na zamani wannan fitilar wannan bala'i da yau 'yan mata ƙaramar yarinya tana riƙe wayan da ubanta bai taɓa riƙewa ba yarinya ƙarama cafanen gidansu baya yiwa sai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma tana rike wayar dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya miliyan ɗaya da wani abu wallahi wata uwa ta taba gaya min a makka bahaushiya ce ta ce malam ga 'yan mata nan zagada zagada a gidan nan aure ya gagara ta ce wallahi malam ba sa bari mai bacci kwana suke suna chatin da maza suna bige bigen waya ka ji yarinya tsakar dare karfe uku tana he he ta subhanallahi tana cewa fa saurayi yi ai da ban hirar barna hirar fasadi hirar sabon Allah ai daman daɗi ne da ita yace malam wallahi ba sa bare mai bacci su kawo mijin aure kuma babu shi ya gagara sai mijin iskanci da shedanci to ya za a yi aure ya albarka ya za a yi rayuwa ta daɗi wata rana malam annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa ya zo ya tarar da wani a gidan shi ran sai ɓaci yace ya Aisha waye wannan tace ya Rasulullah abokina ne na shayarwa abinda take nufi akhi min radaa dan uwanta ne tare aka shayar da su nono a tare a ka'idar shari'a duk wanda kuka sha nono tare kun zama uwa ɗaya uba ɗaya ba aure tsakaninku da haka wannan tunda sun sha nono tare bai da bambanci da Abdurrahman dan gidan Abubakar bai da bambanci da Muhammad dan gidan Abubakar da haka nono ya hada su kenan ba aure tsakani wallahi duk da haka manzo Allah ce ya Aisha unzurna ya Aisha ku rinka lura ku rinka sanin wai waye zai rinka shiga gidanku waye zai rinka zuwa wurinku yanzu mata idan har Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mata ya ja mata kunne ya mata fada akan hakki na miji ko hakki na shigar da wani gidan miji to ina wanda suke gayyato wasu shigo musu gida ba da izinin miji ba malam kakkai magana matan da Allah ya jarabu mazajen su matafiya ne wasu mata da mijinsu bai mai zama bane Allah kiyaye abin da ake yi yana can yana ta turo kudin cafane ana dafa abinci ana kai wani miji ya turo da kudin cafane mata ta yi ta yi abinci mai kyau ta kai wa wani masoyinta laifin mijinta yana Lagos yana aiki laifin mijinta yana gari kaza yana aiki ta samu wani mijin ba shi ba wannan dai yana cikin alkhiyana azzawjiyya yaudara da ha'inci rashin kulawa da alfarma ta aure sannan kiyaye sirri ita ce matar kirki mai tsare sirrin mijinta jama'a abinda malamai suke cewa duk duniya ba wani wanda ya san sirrin wani dan adam ya san sirrin dan uwansa irin mata da miji ba sai na yi dogon sharhi ba karewa dai sanin sirri ne mijinki dan Allah ya kaddara mata ta aure ya kamata ta zama mai kiyaye sirri shi yasa ya halatta mata ta ga abin da duk duniya ko uwarsu ko uban shi bai halatta su gani ba amma ita Allah ya halatta mata saboda ta kiyaye sirri to amma yau matan da suna kiyaye sirri akwai wanda wallahi kawayenta ba abin da ba sani ba namijinta akwai wadda a gidan a gidan yini take banka da mijinta ai kaza yake ai kaza kaza ma yake a ai ni mai gida na wallahi kaza kaza ne da abin da ya mallaka da abin da bai da shi da talaucin sa da wadatar sa duk sai ta yaye ta bude ta banka din shi gaba daya a gidan yini ke ba kya tsoron Allah ke baki san Allah zai tambaye ki ba ke baki san Allah ya ya wajabta miki kiyaye mutuncin mijinki ba wani mijin ma larura ne da shi tsarin kwance yake amma sai ta je ta faɗa aini miji na kaza yake har wata mijinta ma ba lafiya akwai wanda mijinta in dare yayi buje-buje yake yi bai san yana yi ba bawan Allah yi ta doke doke papa papa papa papa amma wallahi sai da ta je ta gaya wa makota da kawaye yanzu a duniya waye zai san wannan larurar ta saki mai addu'a idan yayi wannan buge-buge ki mai addu'a ba ki je gidan yiri ki faɗa gidan ƙawaye ki faɗa ba akwai wanda mijinta mai rauni ne bai da lafiya ba iya gamsar da ita taimake shi ya nemi magani idan ba shi da lafiya ba wai ki je ki tona asirinsa a gaban ƙawayenki ba duk matar da ta tona asirin mijinta ta tona asirin kanta ana ganin ki tsirara ne tunda ba mijin naki ake gani yanzu ba ke ake gani tsirara da haka wannan matar da nake faɗa wanda take kafuwa a gida ta zama mijinta yana hannunta ita ce mai kiyaye sirrin mijinta ba ta wulakanta shi sannan ita ce matar da take tana bayar da lokacinta ga mijinta aikinta ga mijinta dukiyarta ga mijinta tana ba shi kulli ghalin wa nafis duk wani abu mai tsada in dai mijinta yana so za ta iya ba shi saboda mai dan a samu kwanciyar hankali da nutsuwa karki irin matan nan da sabon aure mijinta ya zo wata rana bai da kuɗi ya ce da Allah ya ce mayin ma na tawa kenan da Allah ɗan ban dubu ɗaya mana ɗan baran dubu ɗaya sai ta ɗauko dubu ɗaya ce haba dubu ɗaya me dubu ɗaya ya ce ki rubuta ya ce haba Allah kiyaye ba ba shi tsakaninmu da kai matar ce ta faɗa da ya dan kewayo in ya dan rasa wani abu sai ya ce a bashi ɗari biyar a bashi dan kaza ko an yi baki za a ɗauki nauyin sai ya ce ba da a cikin kuɗin ki tana dan albashi haka haba da Allah ni ka daina mun maganar bashi ni ba tsakaninmu da kai ba bashi haba ai malam matan nan da ta shekara ɗaya biyu ta haihu ta fara haihuwa ta farko ta yi ta biyu ta gaya ake zama auren nan da ya sake zuwa ya ce wata na bashi dubu biyu da ɗari biyar ta ce shekara guda kana karɓar bashi baka biya ni ba ya ce ke ne kika ce ba bashi tsakanin mu ta ce wallahi na fasa ai da ban gane a auren yake ba yanzu ne na gane ka tattaro kuɗi na ka bani bashi kai ayya amma shi kuma zai iya baki ba bashi tsakanin ku ai muna so a canja yanayin rayuwar na san kuna da damuwa na san akwai mazajen da ba sa kyautata muku wallahi na san akwai mazajen da azaba suke muku wallahi amma abin da nake so yaya za ki inganta rayuwar aurenki ba na so in haɗa ki faɗa da mai gidanki na yadda mijinki bai da hali mai kyau na yadda ɗabi'arsa ba ta da kyau to amma ya za ki mallake gidan kina nan kina zaune ya je auro miki wata ya miki kishiya ta zo tana gana miki azaba wata ce mala ai na ga wulakanci da mai gida na ya ƙara aure ta ce ai wulakanci ban san shi ba sai da aka min kishiya me ya faru ta ce haba ta ce mala wani wata makira ya auro wai wai in zai tafi kasuwa wai sai ta biyo shi tana rike da hannunsa tana shafa mai kafada Allah kiyaye mun kai kuma ana yi ne dan bakin ciki wai a tusa mun bakin ciki har da turare take tafowa in zai taho sai ta ce tsaya in ya tsaya sai ta ce juya in ya juya sai ta samu bayan kunnen sai ta fesa mai turare bis bis ta ce juyo sai mi ko kirjinsa shi kuma haka mijin ya ga gaiga shi ho ya bude a fesa masa ta ce malam bakin ciki na rasa inda zan sa kaina na ce to ke ma ba sai ki rinka yi ba ai ke ma sai ki akwai matan da suna farantawa mai gidansu ne don su bakantawa abokiyar zama ta yi mai abinci na dukan hankali ke kuma kin zo kullum abincin ki baya iya ci ke ba ki zuciya ki masa mai kyau ba yaushe zan bari kishiya ta tafi ni matsayi a wajen mijina yaushe zan bari in ba ku labarin wata uwar gida da aka mata kishiya a gaya muku ita uwar gida ce ta tsufa ta tsufa mai gidan ta yi mata kishiya ta ce ban isan hana ka ba ban isa ya faɗa da kai ba amma zan nuna wa yarinyar nan yarinya ce karama sabuwar aure ne bata ma san me rayuwar aure ba ai mata kamalan da kanta ta je ta gyara ɗakinta ita ta san buge-bugen da ta yi wallahi mai gidan da ya ce malam sai dai naga tana fenti a ɗakinta kun ga ai asali idan za a yi aure ba ɗakin amarya ake fenti ba to uwar gida kafin ma a yi fenti ɗakin amarya ita ta fenti nata yace sai ganin ɗin kuna nake bashi ta ci wani ɗan uwanta ne taimaka mata Allahu alam ta sake sababbin ɗinkuna ta yi duk abin da za a yi na gyaran jiki da mata suke zuwa ta gyara jikinta ta ta canja mai kujeru silifas ɗinsa ta gyara yan underwear ɗinsa duk ta sayo mai sababbi ta kawo ta ce ka je kawo amaryar mu ga yan gidan waye a garin nan da ya ɗauko amaryar ya kawo ta to ga yarinta irin 'ya'yan zamani ne sai shegiyar soyayya a bakin titi amma ba a iya rike miji ba eh iska ce ai da ku da ku uwar gidan ke da kika san mijinki a hannunki da kin rike mijinki wallahi ba wata wai yarinya ya 17 18 22 da uku da za ta zo ta bace miki miji amma ya ku lalacewa kuke yi habba mutumin ne yace wallahi malam uwar gida ta sai da nawaye gari ta fi amaryar kamayya yace ai kulawar ta isa yace malam turare in nazo ɗakin ta malam sai dai in ji turare na bunka ni na kasa bambance ina ɗakin amarya ina ɗakin uwar gida yace gyaran jiki kuwa abinda bata taba yi ba yanzu tana yi yace kauna da soyayya in nazo sai ta rako ni har bakin mota karshe dai sai gashi ta waye gari ita take min wankin mota tace ka daina kai wanki da guga ni zan rinka yi a gidan nan a zance ya ƙare kina kallo na ba za ki iya yi ba sai dai ki ji shi yasa karamar yarinya za ta zo ta kwace miki miji wata ta ce malam da na fahimci uwar mijina tana da ƙarfi a kan shi sai na rike uwar miji kin ji wani sirri na rike miji kama uwar miji ta ce wallahi malam lokaci lokaci sai in samu kajina lafiyayyu uwarsa Allah ya jarabe ta da shegen son naman kaza kajina nake samu lafiyayyu in mata farfesu mai kyau bayan wata ɗaya biyu sai in ce zan je in gaida hajiya me za ki je a zan je in gaishe ta in na kai mata sai dai ta je ta ga kaji suna raba raba raba raba a cikin a cikin kwano daga ina hajiya ni na dafo na kawo miki a a a a ƴa ta kuma abin hadda wahala ta ce a hawa hajiya ai duk hidimar da zan miki ai ba wahala a ciki ta ce daga nan na fara mallakanta ta ce malam mai gidana yana kai min wanki da guga ni kuma sai in je in karɓo kayan uwarsa mahaifiyarsa ni kuma ni nake mata wanki da guga sai in ce masa kai min nawa ni kuma in wanke na tsohuwarka eh da ƙarshe ba da tsohuwar nan ce masa ce mata ce mata ta ita ce duk ranar da ya miki wani abu na rashin kirki ki zo ki gaya ba ta kira shi ta jabar ta ce kaga wance wallahi ya ta ce kar a taba ta in an taba ta an taba ni in kana neman arziki kar ka taba mu wance ta ce malam me na rasa ƴaƴan kajina alhamdulillah da dan kulawa ba gashi na mallake mijin ba ta ce a dole yake so na yake kaunata sai ya ce ai wallahi ni ina kaunaki saboda hajiya tana son ki to abinda ba kwa ganewa yau wai sai mace wai ta zo wai yar yarinya yar firit daga zuwa wai an koya miki faɗa da uwar miji ke yanzu kin isa ki faɗa da uwarsa kin isa ana fa canja mata amma ba a canja uwa in Allah ya jarabe ki da uwar miji fitinanniya nemi hanyar sulhu da lalama ki nemi hanyar sulhu da lalama ku zauna lafiya ki kyautata mata ki rike ta hannu biyu rayuwa ta yi daɗi alheri ya same ki alheri ya sami ayanki wallahi akwai matar da ta rike uwar mijin zuwa ya ya biya wa uwarsa kuɗin umara ta ce ba zan je ba sai dai ka haɗa da ni da wance mu tafi ai wannan ta samu gwamnati ai a ce hajiya kin yi ƙarfin da an biya wa uwar mijin ke umara ta ce ba za ta je ba sai an haɗa da ke a yau wanda wasu matan idan an biya sai dai ta kira ɗan ta ce wallahi sai na tsire maka in wance za ka biya wa ba za ka biya mata ba ga ƙanwarka ba ka biya mata ba ga yarka ba ka biya mata ba ga ƙanwata ba ka biya mata ba ga ƙanin babanka ba ka biya ba za ka je kana biyar wata wata wata wata feƙeƙƙiyar yarinya mara kunya kin samu matsala da uwar miji da ina baki shawara ni dai ba na goyon bayan ki ki shirya yaƙi da faɗa da uwar mijinki ki nemi sulhu ki nemi zaman lafiya Allah sa albarka ba don komai ba uwarsa uwarsa ce ko mun rashin kirkinta uwarsa uwarsa ce ko mun munin halinta uwarsa uwarsa ce ba a isa a raba shi da uwarsa ba da haka ki zama ya gare ta kamar yadda za ki mutunta taki uwar ki mutunta uwar mijinki ke kaɗai gayya an buga an barki ita ce matar da tana da kulawa da gaske wacce tana kula da lafiyar mijinta lafiyar jikinsa lafiyar hankalinsa lafiyar ainihin wato mu'amalolin shi kamar yaya mijin ke lura cewa da zarar ba shi da lafiya hankalin ke yana tashi mijin ke lura cewa da zarar ya shiga larura ya shiga matsala to ke ma kamar kin shiga larura ne kin shiga matsala Lana Aisha haka take manzo Allah hidima dare da rana ba kya so ki zama irin Aisha Lana Hafsa yar gidan Umar ibn Khattab haka take wa manzo Allah hidima dare da rana ke ba kya so ki zama irin ta matan sahabbai suna kula da mazajensu matan sahabbai suna jinyar mazajensu to amma yau matan zamani Allah kiyaye miji zai ta ciwo ita cuta wallahi in ya ci sa in ya wayi gari a ce ya jiki ba lalle a kula da shi ba wani ya zo yana faɗa ko gaishe ne ba za ki ba in kwana ina zazzabi in kwana ina kaza ta ce yau da gaishe ka zan yi ni da muka kwana tare sai na buɗe baki na ce ina kwana ta ce ba ta iya ba ba za ta yi ba matan ƙarshen zamani kenan yaya kula da mijinki lafiyar shi karki ba shi duk abin da zai iya cutar da lafiyar shi idan mijinki mai larura ne yana da ciwon suga ki daina masa abincin da zai tada shugansa ki nema duk abincin da ba a so mai shiga ya ci ki rinka nemo shi ko bai nema ba ki nemo ki rinka dafa masa shi ki daina zuba masa siga a cikin shayi mai yawa sa masa kaɗan saboda idan ya tsuguna fa ke kika tsuguna wallahi idan yana da hawan jini mai hawan jini baya cin gishiri ki daina yi wa mijinki abinci da gishiri in yana da hawan jini likitoci suna faɗa duk mai ciwon hawan jini in dai bai daina cin gishiri ba to in Allah ya sa da sai ya tafi kabari da wannan ciwon ashe mata ya kamata ku gane wani irin abinciccika ya kamata ku dinga yi don kula da mazajenku ba wai ki zamanto ba aboriya ki zama mai karancin tunani kawai komai kina ɗauka ki bunka mijinki yanzu wata mijinta cholesterol ya masa yawa mai ya yawa amma wallahi za ta yi mai abinci ta shimfiɗa mai kitse a ciki ta soya masa kaza da ɓawon kazan a jiki wanda haɗari ne wannan ɓawon naman kaza haɗari ne ga wanda yake da maiko a jikin shi ko a zuba mutum kaki da ya ta ɗirka yanzu zai ci abinci wani wallahi sai ya saka ludayi da cokali ya rage yawan mai da matarsa take zuba mai a cikin abinci ki kula ki je makaranta ki yi bincike ki san ya kamata ki da mijinki dan ki zauna lafiya da shi kuma kada ciwo ya same shi yau idan mijinki ya kwanta baya zuwa kasuwa wa zai nuno miki abincin da zai ci zaki ci yau idan mijinki baya da lafiya ba zai je aiki ba wa zai biya wa ƴaƴanki kuɗin makaranta yau idan mijinki ya tsuguna baya iya zo gona wa zai kawo muku abin da za ku ci yaya zaki zama baki da kulawa da mijinki ke ki zama sababin cusa masa ciwo da cuta yana da mata kamar bai da mata mata ya kamata ku sani fa matsayinku babba ne fa aikin da yake kanku ba ba kaɗan ba ne ba fa sai fa an kula fa an lura fa in ba haka ba za a samu damuwa kwarai da gaske ke kaɗai gayya an buga an barki ita ce mace mai kyautatawa abu na goma sha ɗaya kenan tana da kyautatawa duk abin da ta san za ta yi mijinta ji daɗi wallahi sai ta mai yanzu kowace mace ta san irin nau'in abincin da mai gidanta yake so ki kula da shi kowace mace mai kula ta san irin nau'in turaren da mijinta yake so ki gane shi kowace mace mai kula ta san yaushe mai gidanta yake cin abinci yaushe yake bacci yaushe yake kaza amma yau matanmu wai sai garin Allah ya waye sai a zo a turbuna maka baki yau kuma me za a dafa ke yanzu baki ma san me ab- me mijinki yake so ba ke baki da nauyin abinci kala kala da zaki rinka dafa mai gidanki baki sani ba ke wani fa yana bacci yace za a tashe shi sai a tashe tashi tashi tashi da Allah yau da rana me za a yi da fara da mai za a yi koko da wake za a yi ha ba ai ci baya ne gare ki ai ya kamata a ce kina da varieties kala kala kala kala nau'ukan abincin da mai gidanki yake so in ba kaza ba kaza sai dai in mijinki yi dafa masa to in shi ya bude wannan kofar a gidan shi to shi kenan sai ki je ki masa amma in ba haka ba aibu ne gare ki na taba yin taro wata ran da wasu mata na ce yanzu dukan ku nan kuna son mazajen ku suka ce eh na ce amma zan yi muku tambayoyin da ba za ku iya ganewa ba kuma wannan yana nuna cewa da sauran soyayya da kuke wa mazajen ku musabaka ce aka zo aka yi suka faɗi matan da yawa tambaya ta farko a cikin ku ko matan nan wace mace ce za ta iya faɗin kalan da mai gidanta ya fi so kala kowane ɗan adam akwai nau'in kala da ya fi so a rayuwarsa idan kaya ne ya fi son wannan kalan in takalmi ne ya fi son wannan kalan idan wani abu ne na ado ya fi son wannan kalan favorite color ake cewa yanzu dan Allah wace ce ta san wane wane kala mijinta ya fi so kin san sanin wannan idan zaki masa kwalliya sai ki rinka masa da irin wannan kala da yake so kin san muhimmancin wannan wata rana in kin fita sai ki siyo masa wani abu mai irin wannan kala din ba wacce ta iya ba da ansa a cikin kuwa ce ce ta san lambar kafan takalmin mijinta in na gana ma sai bi layi layi yanzu yanzu a cikin kunan waye ta san lambar kafan takalmin mijinta kuna ganin abu ne wasa amma bai gagara ba wata ran kin fita kin ga wani takalmi na maza mai kyau ya burge ki ki saya masa to akwai abun kunya da ya wuce baki ma iya sanin lambar takalmin da mijinki yake sawa ba wata fa an sa ta aiki ta ce za ta binciko wani ta je gida yau a cikin ku waye ta san lambar kan hulan mijinta wataƙila wata ran ki ga wata hula kyakkyawa ki ce a kawo miki ita ko ku nan a argungun ba kwa saiwa mazajen ku huluna ba kwa sai musu takalma na soyayya da ƙauna ba kwa dan sai musu 'yan dogon riga ta zaman gida wata hajiya ta ce a mu ba ma yana yau wato alhamdulillah gwanda dai a yi gwanda a yi to kun ga irin waɗannan ƙananan abubuwan kuna rena su suna da muhimmanci yanzu kin gani idan kin tambaye ni wallahi zan baki ansa na san kafa takalmin matata me yasa saboda ina son ta zan sai mata takalmi ba sai na buga mata waya ba na san atamfa wace iri ta fi so na san kala wani iri ta fi so in na zo sai mata jaka na san wacce ta fi so saboda na damu da ita ina kulawa da ita ke ba ba ki damu da shi ba kuma kina ji a ranki shine kawai zai miki isani ke ba za ki masa isani ba da haka wajibi ne iyaye na mata a yadda al'amura suka lalace a irin wannan zamani wallahi ana zama ne da maza da siyasa idan ba ku yi siyasar zamantakewa ba auren ku zai ta mutuwa kamar yadda yau din auren yake mutuwa a ta kashe kuɗi a tara kuɗi ana kaza ana kaza amma wallahi auren baya zama wannan bala'i yayi yawa sannan da ƙarshe abin da zan tsaya a kansa shine lallai ki mai da duk abin da ya shafi mijinki shine yake na gaba duk abin da ya shafi miji kada ki bari a taba shi wannan ita ce matan kwarai kamar yaya wata ƙawarki ta ce za ta kawo miki ziyara sai ki ce a lokacin mai gida na ya dawo ki zo ranar kaza lokaci kaza a za mu je biki ranar kaza lokaci kaza ki ce a lokacin mai gida na yana gida gaskiya ba ran iya tafiya ban shi kadai ba duk wani abu da ya shafi mai gidan kirki bari a taba shi an aiko ana sallama assalamu alaikum assalamu alaikum mai gidanki yana kwanci sai ki ce a gaya musu yana bacci saboda ba za ki bari a taba mijinki ba a tashe shi daga bacci an zo neman mijinki ba ki san waye yake nema ba watakila kama shi za a yi watakila yan ta'adda ne ana ana ana cewa yana nan kika ce eh yana nan a ba ki waye ba an yanzu ba a sallama a gida a ce mai gida yana nan a ce eh yana nan duk ba ta kware da ta san rayuwa ba a yi yanzu idan an yi sallama cewa ake waye yana nan ko baya nan sai a ce a waye mai sallama dole sai kin san waye ki binciko in kin ga kin san shi ki ba da ansa in ba ki san shi ba ki ce baya nan kai wani lokacin ma cewa zaki ba ba nan bane gidansa saboda ɓadda sau musamman irin wannan zamani ba sai na muku bayani cewa kaza kaza kaza ba da ƙarshe ku iyaye na mata ina rufewa da muku nasiha akan abubuwa kamar haka ke kaɗai gayya an buga an barki ita ce mace mai tsafta tsafta yau maza suna kuka da ku da bala'in ƙazanta ƙazanta ta masifa kicin ɗinki baya ganuwa wari datti kwanuka ba wanki huhuna wannan ya fashe ba a wanke ba wannan ya lalace gadanki tarkace ɗakin ki ɗoyi ɓeraye hajiya ɓeraye a ɗakin ki ɓera kyankyaso kuɗin cizo kiyasai babu bala'in da babu a ɗakin ki wani ya zo ya kwanta a gadonsa a ɗakin matarsa sai dai ka ji pop ya daki nan me ya faru wallahi mai gida kuɗin cizo ne wallahi kina ina kina ina rashin kula wallahi iyaye na mata tsabar kazanta dalilin kazanta takan sa miji ya je kara miki kishiya wallahi dan wani ya ce wallahi malam ni matata akwai ladabi akwai biyayya akwai ibada akwai amma kazama ce ta a'udhu billahi da haka ba zan iya ba ba zan iya ba sai na karo yana ganin yan mata a titi masu kyalkyali kaga yarinya kamar ita ta yi kanta kyakkyal kyakkyal ba dole hankalin sai tashi a kanta ba ke ku kin kashe kanki kitso ba wani fa sai da yazo ya dauki naira ɗari biyu wata ran zai fita ya wulla mata ce tashi gidan ki kitso banza kawai kaza ba ga kanki nan duk ya ci kuikuye in tana zaune suna hira sai dai ki ji haka gab wallahi kwarkwata ce take damuna kit ta kashe kwarkwata kit ba har yanzu ana kwarkwata har yanzu me ya kai ki ki gyara gashin ki wata ta zo kawo mai gidanta abinci ta sako wani hijabi a dukunkune ga yara sun sha koko sun goge a jiki ga yayi sifirin ba guga ta juya ya ganta ya tsake ta Allah ya isa kin cuce ta ce eh haka Allah ya yi za ka yi da ni ma'ana ta zama masa karfan kafa kutsiyarku kwalliyarku sai in za ku je gidan yini ai yanzu yau za a zo gidan biki za a zo taro kowa ta takare tan tan tan amma bari mu je gobe jibi mu ga a gidanki a gidan mijinki haka kike wai yau wai mace kaga tana rayuwa a gidan mijinta ko turare ba ta da shi turare ba dama mace tana iya rayuwa a ɗakin mijinta ba ta da turaren ƙanshi ba turaren sawa a jiki ba turaren sawa a ɗaki ba turaren sawa a falo ba turaren sawa a kayan sawa ɗakinki kamar kamar jaɓa ce ta mutu wata uwa ta je ziyara gidan yarta ta ga tarkace can a watsi can a zubici ta ce yanzu wance haka ke zama kin ba ni kunya wallahi ba ki da gyara to ba wannan ba akwai macen da wallahi farcenta da farcenta take ta zo miƙa wa mai gidanta abinci wata rana da suka yi wani karastiya haka kararas sai ta yanke shi subhanallah ku yi haƙuri na garan ku ɓaci yake kuna ta fushi gwanda a gaya muku gaskiya wallahi ku gyara ya ce wayo Allah reza ta ce ba reza ba ne wallahi farce na ne akwai mai gidan da yake ta rikici da matarsa kullum zanin gado tana yagawa ashe da faso ne a kafanta faso don da ta yi miƙa haka ta ja zanin gado sai da kiri kar ta yaga shi faso ne a kafanta baki ba akwai matan da ko bakin su ba sa goyiya ai wallahi ai gudda namiji a ce kazami ne akan a ce matarsa kazama ce ku dai bai kamata ku yi kazanta ba sannan abu da kusa da ƙarshe wayoyin hannunku ku riƙe amana aurenku kada ku bari waya ta hana ku biyan buƙatar miji da biyan buƙatar 'ya'ya chatting chatting chatting chatting taba taban waya danne danne waya wani ya dawo da assalamu alaikum banza da shi bata kula ba assalamu alaikum bata kula shi ba salamun lahi alaikum bata kula ba sai can ta ce haba da Allah naji chatin take yi tana hira ne da kawaye a group kalle kalle da kallon tsiraici da jin kiɗa da waƙa shi yasa majoratin mata da yawan su aljanu ne da su aljanu ne a jikinsu saboda tsabar jin kiɗa da waƙa ku ji tsoron Allah san mutu su da ƙarshe zan rufe muku da wasiyar da wata sahabiya ta yi wa ‘yarta za ta yi aure tun da wannan amarya ce aka zo ana walima don ita ta gaya wa ‘yarta cewa ki sani cewa za ki tafi ummu hakim kenan ki sani cewa za ki je gidan mijin da baki saba da shi ba ki san yadda za ki rayu da shi za ki kwana a ɗakin mijin da baki taɓa kwana ba ki kula kada ki bari mijin ke ji wari a jikinki wannan mata ce sahabiya take gaya wa yarta kada mijinki ya ji wari a jikinki ki tabbatar duk lokacin da mijinki ya sa hancinsa a jikinki kanshi zai ji wannan yana nuna wajibcin amfani da turare ga ya mace ta ce ki kula da lokacin baccinsa kar mijinki ya zo zai yi bacci ki hana shi yin bacci da zarar ya nuna yana so zai yi bacci to ki kyale shi ya bacci ki kula da yunwarsa da ƙoshinsa kada mai gidanki ya zo ya ce ina abinci baki ba shi abinci ba sannan kuma kada ki takura masa ya ci abinci a lokacin da bai da sha'awar cin abinci ki zamanto masa kamar baiwa shi kuma zai zamanto miki kamar bawa a hannun mai gidan shi idan kun yi wannan to za a samu zaman lafiya muna fatan wannan aure Allah sa albarka a ciki Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya sa wannan amarya ta ji nasihun da aka yi Allah ya sa ƴaƴanmu da suka saurari wannan bayanai su yi aiki da shi ƴan matan da ba su yi aure ba Allah ya aurar da su wanda suke da auren Allah ya rike musu auren su iyaye da suka zo nasihun da aka yi akan iyaye Allah ba su ikon gyarawa waɗanda suke da larurori da rashin lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye musu ciwukansu duk wanda yake da matsala Allah ubangiji ya yaye masa damuwa mai girma jarma da ya haɗa wannan taro na arziki Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana kuma Allah ya bashi ladan wannan ƙoƙari da ya yi sannan kuma Allah ya kare shi da karewarsa kuma ya biya masa dukkan bukatunsa na alkhairi kuma ina amfani da wannan dama ina daɗa jaddada miƙa ta'aziyyata ga al'ummar mutanen wannan gari garin argungun Allah ya ji kamalan Sheikh Abubakar Giro argungun Ubangiji Allah ya sa aljanna makomarsa Allah Ubangiji ya kai masa lada kabarinsa da yana nan da shi za mu yi wannan taro a nan zan dakata saboda yanayi na lokaci ga kuma malam ya zo dama ana ta jiransa a yau ni da kai akwai bashi tsakani na daman da kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar yawwa dan muna da labari kana shagwa mutanen nan so mu mu yau muna jam'iyyar maza ne shi yasa kaga ko kabbara ɗaya ba su yi ba har na gama wa'azi na kuma za ka zo ka shago wasu sai ka zo kai ta yi Allah ya saka da alheri wala Allah ba da lada barin dakata a nan insha Allah ga malam ya zo saboda lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh